sanin Allah magana akan sanin Allah da abin da yake lalle lalle akan duk wanda yake shi abin da yake nema sanin Allah mai neman sanin Allah menene lalle lalle akan sa ya kula da shi ma'arifatul ilahi anna hajiba har laza wa haya alaina wajiba wa fil hadisi man li nafsihi arab عرف ربه وبالأجر اعترف sanin Allah tabaraka wa ta'ala hajiba harralaza mai tsare zafin wuta ce daga gare mu ba abin da ke raba mutum da shiga wuta irin ya tsaya ya san Allah wa haya alaina wajiba ita kuma abu ne wanda yake wajibi a kanmu ya zo a hadisi wanda ya san kansa ya san kansa cewa shi gajiyayye ne mai tsananin bukwata ne sai ya san ubangijinsa da iko da cikar wadata zai furici da gajiyawarsa sanin nan ma'arfan nan a takasu gida biyu yadda aka bayyana akwai sani irin na amawa akwai kuma sani irin na hassawa sannan kuma ita sanin ta hassawa ma'arfar ta hassawa ita ma ta kasu gida biyu wanda ya kama hanya zai san su ba kokonto wato ta farko ita ce ta suluki ita ce wanda ake nuni zuwa gare ta da fadin ubangiji subhanahu wata'ala waya hadi ilaihi man yuni ta biyun kuwa ita ce ta zaɓi ta jazba wadda aka yi nuni zuwa gare ta da fadin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya stabi man yasha waya hadi Allah ya stabi man yasha ittiba'i ne wannan waccan ko wato ita wannan inaba ce shine suluki ba wanda ke rabauta da asirinta sai fa wanda ya zamo yana bin gurbin wanda yake mai shiryarwa wanda yake jagora wanda yake ya tara baki ɗayan nau'o'in shirya yadda Allah ya faɗa wata bi sabila man ba ilayya wanda Allah ya yi masa baiwa ta fuskar samun saduwa zuwa wanda yake mai shiryarwar hi ɗin lamirin na mai shiryarwar ne to wannan ya shirya masa cewa kan shi zai samu saduwa domin ana cewa ma wasala man wasala illa bi musahabati man wasala wanda da ya samu saduwa bai samu saduwar ba sai dan ya haɗa tafiya da wanda yake ya san hanya wajibi ne a kan su ya kata ne bi hadihi mai koyi da shirya su wato na an shafi an an ya kata ne bi hadihi shine wato ko dai muktadan wajibin labari ko kuma a ce shi wato an ya kata ne din fa'ili ne na wajibin alaihi wajibi ne a kansa ya koyi da shirya jagora saira a halin tafiyarsa a halin da yake tafiya wajibi ne ya zama yana koyi da shiryar wannan jagora domin shi kansa ya samu ya zamo shiryayye ya jefar da kansa a gaban wannan shehin yana mai miƙa wuya ɗari bisa ɗari a gare shi ba shi da ta cewa ba shi da ta jayayya ba shi da komi ya fuskanta gaba ɗaya ga wannan shehin ya fuskanci shehin gaba ɗaya alhali yana mai cikakken biyayya ga duk abin da shehin ya umarce shi da shi yana mai cikakken hannuwa daga abin da shehin ya hana shi daga gare shi ko dai shi ya shayar da shi tsantsan ɗabi'arsa ko ku tsantsan ɗabi'arsa ta shayar da shi tsantsan ɗabi'ar shehin ta shayar da shi muridin alhali yana mai lizunta bisa duk sharuɗan da shehin ya sharɗanta gare shi yana mai fuskanta da dukkaninsa ga wannan hanya ya zama ba shi da wani abin yi a gaba sai wannan hanya ta yi in ya kula da wannan abin da aka faɗa ya samu karbuwa ta yi ya samu karbuwa
Rafin judan sa'ir al'adabi.
ya kiyaye baki ɗaya ladubban da ake nema iyaka iyawarsa kuwa shine juhuda iyaka iyawarsa Ka hibzi ma min dakhilil izhabi.
kamar kiyaye abin da yake cikin wa abin da yake cikin tafiyar tafiyarsa duk abin da ake nuna masa a cikin tafiyar ya zama yana kula da shi duk abin da ya zo masa na fatahi ya kiyaye ga kansa kada ya ce zai ringa yadawa ba ya ce zai ringa yadawa ba
Mushahiran saƙaji.
mushammira menene mushammira alhali yana mai zazzage makyangebar kokari Sani ina da hu.
yana mai juyo da raga masa wato sani sunan fa'ili ne daga sana'is ne kuma a nan mansubi ne amma sai wato ya bi lugar wanda suna naƙisi suke masa nasba da kaddarawa Mhm, ana yi masa nasba da fataha shine ya fi shuhura ko Eh, eh, amma akan masa nasbar da kaddara fata a kan yarsa kamar a nan sani ina nan saniya yana mai juyo raga masa Liman ala an sani.
ga wanda yake ya ɗaukaka daga a ce yana da na biyu shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai da na biyu
Faɗi an kawata aktirabi.
yana mai yankewa duk abin da zai hana shi samun kusaci da Allah dole a tafiyarsa sai ya tsaya ya yanke duk abubuwan da za su yanke masa samun kusaci da Allah Ah, wanda irin wannan abubuwan suna da yawa ga wanda ya kama hanyar Allah ta baraka wa ta'ala akan gamu da abubuwa da yawa akan gamu da kashafi akan gamu da ilmai akan gamu da ijaba akan gamu da mai duk wa'annan dai kawadu ne masu yankewa ne Eh, wanda ya kama hanyar Allah yakan kai matsayin da ya- a cikin tafiyarsa sai a buɗe masa abubuwa da suke gaibi ta gani kana ɗaki kana motsawa shi yana can gidansa yana ganin ka Eh, to idan ya tsaya kula da wannan bai maza ya bar wannan ba zai zamo iyakarsa nan ya zamo abdal kashfi kenan bawa ne shi na kashafi ba bawa ne na Allah ba a haka nan a tafiyar bawa ga Allah akan buɗe masa matsayi na ijaba ya zama duk abin da zai faɗa sai Allah ya masa da ya roƙa sai Allah ya bashi to shi ma in ya tsaya ga wannan kenan sai ya tsaya iyaka nan zai zama abdul ijabati shi kuma abin da ake bukata dai bawa ya zamo abdullahi ya zamo bawa ne na Allah eh wala rara ne makarun wa fakarun wala ginan amutu wa ahaya abda rabbis samai bawa ya zamo kenan ba wani abu da ke dauke masa hankali duk abin da za a bashi shi dai ya yarda da matsayinsa na bawan Allah an ba shi matsayin kashafi mm, ba ta wannan yake ba an ba shi matsayin ijaba ba ta wannan yake ba an ba shi matsayin ilimai ba ta wannan yake ba shi dai ya je ga Allah to Yaral Habiba.
zai ga masoyi Kaddana kan ɗabi.
ya fusata gare shi kamar ƙaba ƙausai kamar ƙaba ƙausai Ma inda hu da awa.
wannan irin wannan sai ya zama ba shi da wata da'awa Walari ya sa.
ba cika baki ba ne ba ana nuna masa wani abu kashe gari a tare jama'a hai jiya ku an mana kashafi da kaza Mm, jiya ai mun- an mana kashafi da kaza ina iyakarsa nan kenan Eh, shi yasa ba wata da'awa a wajensa shi a kullum abin da yake ganin kansa bawa na Allah da bayin ma bai kai kowa ba ba shugabanci ba kokari yake ya sami shugabanci ba A ƙama min boƙi tuƙa a sasa.
ya tsaye da harsashinsa a kan ginin tsoron Allah a kan tsoron Allah shi da abin da yake kula yake da tsoron Allah
Janaba fi habibihi jullasa.
ya nisanci abokan zamansa dangane da ya samu zama da masoyinsa ya kyale zama da duk wani a cikin halitta domin ya samu zama da Allah Kabara ma min wani dihi jallasa.
kamar ya jefar da duk wasu sufofi nasa ko kayayyaki nasa saboda tsananin begensa ga Allah
Kabi shuhu da kadara a amfasa.
ya kiyaye numfafashinsa da duban Allah na tare da shi duk wani numfashi nasa yana fitowa ne daga gare shi alhali shi yana duban fa yana fa tare da Allah Wa kadar shaƙu bihi ne brasa.
bege ya kunna fitila a gare shi
Lamirihi ta kasurul amwali.
yawan dukiya bai dauke masa hankali ba An hibzihi da daga ya kiyaye halin da yake ciki ko tunanin makoma yara hukukal ahli yana kula da haƙoƙin alkawari da yarjejeniya a kan ƙuhuna ne alal atwaki be san soyayyarsa ta karu akan duk wani soyayya ko bege irin yadda shi yake begen kaiwa ga Allah ya fi begen duk wani mai bege ga wani abu da ake bege gare shi
lamirin an ahaba bihi imana bai juyar da raga masa ba daga hanyar masoyansa
wa hubbahum fil aswad daina bana ta ta wahubbu sansu sana ya kiyaye shi fil aswadaini a cikin dukiyar da alfarma sanda yake musu sai zamo ya kiyaye shi daga ya tsaya ta dukiya ko ta neman alfarma su aswadu wato aswadaini a wajen malaman zahiri sai su ce alma'u wa tamu yadda ya zo a hadisi cewa akan zauna gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wata guda ba wani abinci illa al-aswadain me ko da ruwa da dabino amma wajen sufaye fa me aswadain ya'ya da dukiya ya'ya da dukiya
wa in humu lahu azaqus sada sadda azaqus sadda idan suka ɗanɗana masa kau da kai idan su suka ɗanɗana kau da kai daga gare shi la yartawi a ba abin da zai sa ya ƙoshi wala bi shurbin sadda ko da zai sha ƙorama guda Eh, ko da zai sha ƙorama guda ba abin da yake nema sai saduwa da su duk wani abin da za a bashi bai masa ba in dai ba ya samu saduwa da su ɗin ba fa inna fil qalbi hayatul qalbi domin rayuwar zuciya tana cikin samun kusaci da halara ta Allah
la kana man mala hafan liƙalbi wanda ya karkata wato ga zuciya to wannan kada Allah ya sa ya kasance hafan wanda yake ya tsiraita ga ita zuciyar ya zama shi ta zuciyar yake ba ta Allah ba
wa khidmatun wal hubbu Ya, wato shi irin wannan muridin tsayawa ya hidima ga shehunne da kuma san shehunnan nan don Allah zani wa'annan abu guda biyu junna garkuwa ne
والصحبة لزمها Ya, kal abu- kalzinci abuta تهل لحدا janna ka sauka aljanna ka abuci waɗanda suke abokan tafiya naka ba wanda suke wani wajen ba
ودرس على رسالة ألفتها في هذه السلاسل Ya, sai da mustapha bakari ya هذه ce السلاسل akwai wata risala da na yi a kan waɗannan abubuwan guda uku wanda ya kamata ɗan uwa ka tsaya ka karanta wannan risala قد رسبتها haƙiƙa na tsara wannan risalar kyakkyawan tsarawa
وحاسب النفس على الأنفاس ka tsaya ka yi wa kanka hisabi akan duk wani numfashin da ya fito daga gare ka dangane da shigar numfashin da fitarsa numfashin nan da ya shiga gare ka ya shiga ne kana ne kana duban Allah ne ya shiga gare ka ko ko kana cin wani wani sannan numfashin ya fito daga gare ka ya fito kana kaka numfashi nawa ne yake shiga kullum ga dan adam numfashi nawa ne yake fita daga gare shi to kakka yadda wani numfashi ya fito daga gare ka ko wani numfashi ya shiga gare ka ba tare da kai wa kanka hisabi ba a wannan numfashin وحذر من الإهمال للأنفاس ka kiyaye daga sakin abin da yake masu tsada su tafi safakai wato su ne shi ne wakaci wakaci abu ne wanda ya fi komai tsada saboda matukar ya huce ka ya huce fa komai za ka bayar ba fa zai dawo ba sai zama ya riga ya- ya- ya huce kenan Na'am.
أيضا كما وجاهدها على ka الخير yaƙi da zuciyarka bisa duk wani abin da ke ɗarsuwa a cikinta ka duba ka ga menene yake ɗarsuwa a zuciyar taka ka tabbatar duk abin da yake mai ɗarsuwa wanda ba daidai ba ka kore shi daga zuciya bai samu wajen sauka ba duk abin da yake mai ɗarsuwa na alheri ya zamo shi ne ka buɗe wa ƙofa وقل لها ka ce da zuciyar taka in dai kina neman tafiya ne zuwa ga Allah haɗari to ba makawa sai kin hau kan haɗari sai kin hau kan haɗari Ke, eh, abin da yake ba ko me komai a wajen ki ki mai da shi ba komai ba abin da kike jin tsoro ki mai da shi ba abin tsoro ba abin da ba kya tsoro ki mai da shi shine babban abin tsoron
وحرص قلوب القوم ka kiyaya dangane da zukatan shehunnai an tagayyara alai an ta gayyana daga a ce ta jirkita gare ka an asaitahu ta gayyuran jirkita in asaitahum idan ka saba musu ka kiyaye kai da shehinka ko wani shehi a ce ya yi fushi da kai ko ɗaya ka kiyaye wannan wa in turid adaba zal fariqi idan kana son ka salla duban wannan kungiya sufaye la yajma al qalbu hanyar da suke bi don a ce zuciya ta samu fuskantar abu ɗaya ba tare da wannan abin yana janye mata nan ba wannan yana jan ta nan shine tafriqi rarraba fadal anna bulgatan murid ka am- ka dubi littafi na mai suna bulgatal murid guziri ga wanda yake nufin tafiya ga Allah wa mushtaha muwaffaqin sa'idi da abin nema abin sha'awar dukkan wanda aka yi wa gauna katar wanda yake mai arziki wa innani zakartu fiha Bara ma- atadu illahu zayyakan hima haƙiƙa ni na ambata a wannan kasida tawa bulgatul buridi Abdi- sashen abinda masu neman shiga wannan hurumin ke bukata zuwa gare shi
wa man bi qurbin duna shurbin ya duru wanda yake sam- yake sa ran samun kusaci ba tare da ya sha ba daga mashayar shehunnai wa barqu kuma kallahu laisa yanja'u to walƙiyarsa wadda take mai yaudara ba fa za ta zub da ruwa ba wanda yake so ya kai ga halarar Allah ba tare da ya sha irin abin da shehunne suka sha ba to fa ba fa inda za shi yaudarar kansa yake wanda yake ganin akwai wata dabara da zai shiga halara ba tare da ya lizinci zikiri ba wanda zikirin nan shine mashayarsu shine babban abin da suka sha yayin da kula da ladabi a wajen zikirin da kuma tsayawa a yi hidima na shehunne wa kullu man tu'jibuhu ijaza dukkan wanda ijaza zaba a bashi fi warikin a takarda ya zama wannan na kayatar da shi na'am ai mun je wajen halifa wani ya ba mu ijaza mun je wajen shehu kaza ya ba mu ijaza na tara ijazozi har kaza ya zama shi wannan shine abin da ke kayatar da shi wajil hawa majaza bai ƙetare filin son zuciya ba bai ƙetare filin son zuciya ba ai abinda zai ƙayatar da kai ka duba ka ga ka shiga cikin halara wannan shine ba wai yawan ijazozi ba da ijaza ina za ta kai ka ai ka shiga halara bi aure koko ado na wani mutane wani rawahu zayya ya zamo ya ɗauke shi a matsayin mai- mai mai kawo da shi nawa shuhudu man da aharan ya raman da awa daga wajen ganin wanda suka yi da'awa halara rayyan ta fuskar su sun sha sun ƙoshi duna sulukin wato ya zamo shi abin da yake damunsa ya shiga irin ta mutane ya shiga irin ta wasu shehunne wannan ne a gabansa ba wai ya je inda suka je a tafiyarsu ba a'a a ce ya yi shiga irin tasu har da kwagonsu ya iya sa kaya ko ya iya naɗe kamar wani ina alhali ba inda ba bai je ko ina ba iyakarsa a wannan naɗin Mhm, iyakarsa a wannan naɗin to su waɗanda suke daɗin na asali su sun shiga ne sun sha sun ƙoshi Eh, amma shi ba inda ya je amma ya san ya ɗinka kayan su yanzu mutum ya ga kayan da wanda yake janar na soja yake sawa don idan ya je ya siya ya kai wa tela ya ɗinka masa don Allah me ya zama ko kudin soja bai zama ba ai ba kudin soja bai zama ba ko balle ya a ce ya zama ya kai me ya kai me ya kai kanar ya kai brigadier har ya kai janar ba wai da sa kayan bane shi general din da yake general ba ya zamo general bane dan ya sa wannan kayan Na'am.
ko bai sa kayan ba general din ne Na'am.
sai wanda ya ai bara ka sa kayan sa ai kai ma ka zamo wani abu ai ka ka tsaya ga kayan kenan to dole suluki ba tare da yayi suluki ba haƙun shuhudu da zai wanke zai kore duk wani kokonto daga gare shi wai da alal kwarar bihi zai mamluka bai da wanda yake ɗa ya zamo abin mallaka a wajensu wato wanda eh, in an ce ɗa shine wanda zuciyarsa ta mallaka Eh, wanda yake a wajen su sufaye in an- in an ce horo in an ce mamluki kuma ana nufin shine wanda zuciyarsa ta wanku ya zamo duk abin da sufofi da suke munana na zuciyar sun fito masa a fili ya gane munin nasu domin duk wata sifa mummuna ta zuciya ba wai ana faɗa kawai mummunar ce ba ko ana rubuta cewa mummunar ce idan da za a nuna ma ita a hakikaninta sai ka ga mummunar ce ta kai inda ta kai a muni eh, sai ka ga ta kai inda ta kai a muni Eh, to wanda yake mamluki shine wanda yake ya kai matsayin yana ganin waɗannan sufofin a matsayin
ومن يكن أجازه قلب الشاه wanda yake ya ce bara ba irin wannan ijaza to yaudararsa yake algushi ya masa ba wanda ya cancanci a bashi ijaza bane na'am إذ لم يجد من نور سؤدان الشاه domin bai samu ko da yayyafi ba daga hasken halarar Allah bai samu ko da yayyafi ba daga hasken halarar Allah wadda anan aka yi kinaya gare ta da su'uda
ما كل من يلبس صوب, صوب الصوفي وآل داؤل الطريق صوفي ba wai duk wanda ya iya sa tufafin sufaye ba ne za a kiransa wajen masana hanyar Allah a matsayin sufi ta yi ka iya sa kayan sufayen amma ina kun raba kafa da su kayi wani wajen sun wani wajen
فإنه لو كان في الصوفي safa فا- domin idan da sa irin tufafi na gashi da haka ne ake samun tsarkaka زار الهروب da rago ai sai ya tashi sama da shi daman da jikin nasa ma tufafin gashin ne wa anin- ainihi tafada sai ya ɓuya daga idanu sai zama ba wanda zai gan shi ko
إلا إذا سافى ai in ka ga wanda yake za a ce ya samu kaiwa sai fa wanda ya tsaya yi ta gogayya ya wanke duk wata dauɗa da ke zuciyarsa har bai bari ba sai da ya tabbatar zuciyar tasa ta tsarkaka fasufi ganin haka zuciyar tasa ta tsarkaka aka jawo shi ga halara halarar Allah ba a shigarta alhali akwai waiwaye ga wani abu a zuci duk mai son ya shiga halarar Allah sai fa ya tsarkake zuciyar tasa daga waiwaye daga komai فسمي صوفيا to wannan ne zai sa a kiransa sufi a wakacinsa min suwal hibbi humi kuma a kare shi daga komai in ba Allah ba daga wani Allah ba wanda yake so
والسار في الصوفي a kalmar sufi kowane harafi a cikin kalmar yana da tasa ma'anar wanda ake bukatar wanda yake son ya zama sufin na hakika ya zama ya sufantu da wannan ma'anonin shi dai sada na sufi abinda yake nufi صرف الهمة shi ne juyar da himma ga Allah amma matukar himma ka tana wajen me za ka ci me za ka sha wa za ka aura ina za ka zauna me za ka hau ina za ka buɗe akawun no ne akawun ɗinka ina ai tana can ba ta dawo wajen Allah ba ينبغي رسم الأوحى amma dan alama ta son zuciya da take damun zuciya ta shafe sai ya zama wannan alamar ta shafe liyan mahi rasmu fa'ili ne ko liyan mahi rasmu hawan ahamma na'am
والواو wawun na sufi وصل وصل shine samun saduwa ta saduwa دون فصل wadda ba wata rarraba da za ta biyo bayanta ya zama koyaushe yana duban kusacinsa shigarsa a cikin halarar Allah بعد تحقق bayan tabbata بسر الوصل da a- da asirin asali da asiri na asalin walittaka da sirril asali liyan mai hira su hauto da sirril asali
والفاء far kuma ta sufi فقد الوزن shine rasa wato ji da kansa ko samun wani abu ya rasa ji da kansa ya rasa hangen samun wani abu ma ya zamo shi samun Allah ya isan masa نعم Eh, baya hangen wani aji da wani abu baya hangen samuwar wani abu Allah kaɗai yake duba عند ظهور yayin da hasken Allah ya bayyana da sunan Ubangiji wanda yake mai baiwa
وال- والياء Ah, ah, wal ya'u- yar kuma ta sufi يرمي abinda take nufi shi wanda yake sufi na hakika ya jefar da duk wani rufa daga zuciyarsa في سورة أحدا في السورة min alkada dan ya zamo ana kiransa cewa in dai a wajen tafiya ne a hanyar Allah to ai ya fi tsuntsun da ake kira durwa sanin hanya in dai a wajen tafiya ce ga Allah to ya fi tsuntsun da ake kira durwa sanin hanya in kai yusma ahada kai yusma ahada tisura min alkada to akwai akwai nusa kai yumsi ita ma dai ingatacciya ce kai yumsi ahada tisura min alkada dan ya zamo na amsa bi ma'ana sara ehem, kai yumsi ahada to walaslu kanna da'iman haza sanan yabi wannan tsarin a koyaushe mulaziman furura yana mai lazimtar abinda yake fadilla na tsarin tare da sunnoni irin jamala da take zuwa gare shi ba ta rinjaye jalala da take zuwa gare shi ba hakanan kuma jalalar ba ta rinji jamalar ba shi yasa shi abin wajensa ya daidaita ga jamalar ga jalalar ba wanda yake fusgarsa har ya manta da ɗaya jalalar bata fusge shi ba har ya manta da jamalar jamalar bata fusge shi ba har ya manta da jalalar dan ya samu cika da wannan tafiya ya tsarkake zuciyarsa daga aibobi yana mai tsotso ga abin da ake sha a gaibe yana daga tsarinsa a ga yana fitowa da surori daban-daban saboda ya samu tabbata a halara yana mai ganin hakikar sakankancewa hakika ya wofinta jikinsa da wofinta daga dukkan wasu sufofi wanda suke na zargi ubangiji ya kawata shi da samun kawatuwa ga halitta Allah ya kawata shi da sufofi kyawa ba. Tun da aka shayar da shi, tun da Allah ya shayar da shi tsatsakakken tsimi, hayyaba hu sai imauta shi a maduba ta atik abinda yake ba shi da farko shi ne halarar Allah ta baraka wa ta'ala. a sai zamo shi in ya tashi Allah yake duba kafin ma ya ga abubuwan ta mislil afiya bayan duk ta fita ta takure daga ganinsa kamar yadda inuwa take takurewa a ga ta ƙare abu kana gani yana inuwa ga ta amma tana nuna rana tana bayyana babu ita ina inuwa kai da za ka ɗauke ta ka ajiye ba kai kuma sanda ta ƙare ba ka ce ai ga wajen da aka kai ta ba ko rana ta zo ta bayyana shi yasa bayyanar hasken Allah da samuwar Allah ta kore komai daga gare shi wannan mashadin da ake faɗa shine mashadin da sayyidina abubakar yake kai wanda yake fiyayyen halitta bayan annabawa du'atul haqqi masu kira zuwa ga Allah wa sayyidul faruq sai shugaba umarul faruq kuwa yana ganin ubangiji wanda shi ne burin duk mai buri mai hankali a cikin abubuwa shi wato sayyidina abubakar matsayinsa shi ne wanda aka faɗa cewa shi yana ganin allah wato kafin ma ga abubuwa domin abubuwan gaba ɗaya sun kau daga gare shi riko sayyidina faruk yana ganin ubangiji fil ashiya a cikin abubuwa wa fi zamin ba ya isa buri daga sanin Allah fi za a cikin wannan shi yasa shi sai na abubakar abin da yake faɗa ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu shi ko sai na Umar abin da yake faɗa ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah fihi mai hawa zuwa ga matsayi shine sayyidina Usman منها قد يرى جمال من يهواه من معها معها معها معها قد يرى جمال من يهواه yana ganin kyawun ubangijin da yake so tare da abubba lan yusattara ba a ɓoye ba shine faɗin sa ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ma'ahu yadda je ko shine sayyidina ali yana ganin ubangiji bayan ganin abubuwa ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'dahu aljami'u baki ɗaya wannan ta husi ɗaya bauta a wajen sanin Allah a matsayin da yake ƙaba ƙwaso ne mafi matuƙar kusaci ga Allah samalahu kowane ɗaya daga cikinsu yana yana samun abin da yake ɗaukaka gare shi na ɗanɗana fiye da wannan da aka faɗa yana shekar mafi daɗin ƙamshi don duk wani zauƙi da za ka samu samma a alamin akwai wanda ya fi shi yadda malamu shi ibrahim yake faɗa ne almatluba amma cewa kai mai tafiya da irin abin da za ka samu kan ko ka ɗauka an kai makura ai akwai gaba abin da ake nema ma yana gaba ita tana bayyana da gare shi in aka ƙara fusaci bilkurbi tana bayyana da ƙarin kusaci ko hatu kamar taga au adana ko kusan ƙasa ma da haka wannan wato wannan taga ba a ganin ta an buɗe ta sai ko ga shugaban halitta cikin halitta gaba ɗaya shi manzan Allah shi ne aka buɗe masa wannan taga alal kamar an buɗe masa tagar gaba ɗaya ya zama ba komai a jikinta amma sauran halitta akan dan buɗe musu iyaka gwargwadon yadda aka buɗe musu kowa akwai gwargwadon da aka buɗe musu annabawa ulul azumi da sauransu kowa da irin yadda aka buɗe masa waliyye wani manzan Allah ya kata bismin nurihi yana tsosanowa ne daga hasken manzan Allah wa nuruhu la tabis hasken manzan Allah bayan da za a yi rikitar fa inna shaytana la yatabassaru bi duka wanda inuwa take tsare shi an shahisin daga mai inuwa hakika bata ya gama shi in ka ga inuwar abu ya zama inuwar ta inuwar kake duba ba ka ganin shi abin da ya saki inuwar to ai ka ɓace ka tsaya ka dubuwa me ya saki wannan inuwar mai duba da rassa ke hana shi daga duban asali to wannan igiyarsa yankakkiya ce shi samun madadi ba ƙarshe gare shi wa in ya dum ko da ya ɗore duk ɗorewarsa ba a kaiwa ga ƙarshe alata walil mudadi bisa jerantuwar zamanai na biyan mudadi jam'in muddatu can kuma madadu domin zubowar baiwa daga Allah an abdi ba ya ɗaukuwa daga baya daga bawa don bawa ya ƙara amfanuwa da wannan zubowar ta baiwa daga wajen Allah ka tashi ga abin da kake so shine wato ka tashi da duban in ba Allah bane ya taimake ka in ba Allah bane ya baka iko kai fa baka da iko baka da dabara baka da hange baka da wayan da za ka yi wani abu la bi nafsika ka bar duban kanka in kana duban kai za ka iya to sai sai a baka sai kai taba nawa baka san bannan kake ba shi yasa a koyaushe in ka tashi ka zabura to ka dubo Allah ka dubo zabura taka da Allah ne wa an siwa kan zalgina fa amsi ka kame daga komai in ba taskar wadata ba annabi sallallahu alaihi wasallam
wa inna hazihi zatul muridi wannan ita ce siffa ta ado da ake bukata a ga duk wani muridi ya sufanci da ita ita zai sa a jiki idan ya tsaya a dandamalin gidan idan ya tsaya a dandamalin harala ya tsira ya fita daga sofi abin zargi yadda aka faɗa a baya ko dai idan ya bar sufofin nan na zargi zai samu ya tsira daga dukkan aibobi wannan fasali ne a cikin nisba ruhaniya ka sani cewa nisba ruhaniya ya fi kusaci a wajen su masana Allah fiye daga nisba jismaniya yadda ibn farid ke faɗa ne nasabun aqrabu fi shar'il hawa na min nasabin min abawai domin rai ya fi ɗamfara da mu min jismin fiye da ɗamfarar jiki gare mu shi kansa mutum ai duk hukuncin da ake a kansa ana hukunci ne duba da ruhinsa ba duba da jiki ba kafin a dawo duban jiki sai an rasa abinda za a ɗora hukuncin a kansa ta fuskar ruhiyya amma matuƙar akwai wannan wannan sufofin na ruhi ake duba sufofin na ruhi da su ne ake wa ɗan adam hukunci wahayar latin kamar hazal bina ita ce wadda hazal bina wannan ginin kamar biha ya tsaya da ita walidin ruhi mahaifin ranka shine shehinka wanda nan gaba za a faɗa za a faɗi waye walidu a nan gaba na'am Ehen, ah, an abin gabatarwa ne bisa wanda ya haifi jikinka izu matsamu domin matsayin shi walidin ruhi mahaifi na rai ya ɗaukaka fiye da walidin jismi na'am da annahu yusluhu min dal qalba domin yana gyara zuciya ta daga gare mu fala nara ba ala sabati qalba ba za mu ga juyawa da baya ba bayan samun tabbata a matsayi
sai domin shi walidin ruhi ƙoƙari yake koyaushe ya ga yara ya cikinmu mu wanda yau haƙoƙi mai ba da haƙoƙi ne ga dukkan matsayi walidin shi jismi ko mahaifi na jiki yana renon jiki ne fala mai kunya muhu eh, wa rasma baya shafe sunanmu baya shafe alamunmu
wa ajma'u anna allazi Mhm.
la yaqtadi fi sirri Wal jahri bihi. malamai masana Allah shehunai masana Allah sun gamu gaba ɗayan tun farko har ƙarshe cewa wanda bai da mahaifi na ruhi wanda za a ce yana koyi da shi a ɓoye da a fili layata ne ba zai taɓa shirya ba wanda duk bai samu walidi na ruhi ba to aiko ba zai shirya ba Eh, yanda wanda bai samu walidi na jiki ba to da zai bayyana Ai, ba zai bayyana ba a wannan ah, halitta ta jiki to haka ma wanda bai samu walidi na ruhi ba ba zai bayyana ba a alamul arwahi
kullu man lam yaslu kalbil jiddi duka wanda bai haɗa wa hanyar nan ba ta tsayawa tsayin daka da ƙoƙari wala yara bai bar da awar cewa shi ɗan wane ba ne ko jikan wane lam yakun minhu bi zaddari shehun to ya gane bai da komai a wannan hanya na'am wala yara ba zai ga hasken walƙiyar wannan hanya ba
wala yujiduna hunaka ajma ba sa halatta hucewa gaba a nan illa liman lahu al-hajibu sai fa ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddamar da shi a na'am wajen su ba wanda zai huce gaba sai wanda Allah ya huce da shi gaba in ba ka sami izini ba ba daidai bane ka huce balle haka ce mara ka ja wasu
min ba da ba sa bayan ko ya tafi da kyakkyawan koyi alayyadul ustaz bisa hannun shehi jagora manhajar muslim ya bi wato da kyakkyawan bin na hajjal mustafa tsarin abin zaɓi shi na hajjal ɗin shi ne makonin al'ikitifa ikitifa masdari ne eh, to kuma wato ma ba a rafa shi ba a nan ba a faɗi ma fa'ilin fa'ilin nasa mustatiri ne wato- mustatiri ne ko mustatiri ne
summa idza min ya ma tafi sallakahu da kyakkyawan bin mafarkin abin zaɓi a hannun shehinsa sun ma'iza min ba'adi ma sallakahu sannan kuma idan ya zamo bayan ya yi masa suluki wa halahu wa kad mallakahu ya mallaka masa hali da ƙali wato ya bashi dama ya bayyana a sufofinsa ya bashi damar ya buɗe baki ya magana ajazahu To a sannan ne zai masa ijaza, ijaza wadda take ingatacciya, wadda za ta zan karɓaɓɓiya a bayyada da ita wadda take a fili.
falau yujizuna Falau yujizu miftidal aurade falau yujizu kidal auradi da a ce shehi zai wa muridi izini akan cewa ka je ka fara wurdi kaza. Nema izini, nema ijaza ka je ka ringa karanta zikiri kaza ko wurdi kaza.
lam yakun izna minhu bil irshad to wannan bai zama izini daga shi shehin ba ga shi muridi ga cewa shi muridin ya naɗa kansa a matsayin mai shiryar da bayi shi kansa ne dai aka nuna masa hanyar bi a kai amma ya ce zai ja wani fa
fala yujizuhu bi da'awati wara ya baya masa ijaza don mutane sun da'awar cewa aiwa na shehi ne don mutane suna ta dangana shi ga cewa ai shi shehi ne ko jagora ne wannan bai nuna cewa ya sami ijaza ba tayaran izna sa sai ya ga izini a fili wanda yake mai bayyanawa ta yi ma mutane su ringa zuwa wajen ka ojo ne mafarki da kai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ojo ne mafarki tare ka- da kai da shi ga ku ga shi duk wannan ba ijaza bace ka kyale to haka kai mafarkin to ana saka da alheri sauka lafiya akwai aiki a gaba to ba da an yara wajen irshadi ahalan bayan shi shehin ya gan shi ya cancanta ga shiryar da bayi da sirri saboda ya tafi bisa tsari wa yastaghfirullah kuma bayan shehin ya nemi Allah ya zaɓar da abin da ya fi alheri ya yi shawara da 'yan uwa fi kasidihi ya manufarsa na'am kayyaruhu kai yarju halmiza don ya rinjayar da ma'auni hunaka to a sannan shi muridin nan la ya ta julil auraki ba ya bukata ma izuwa sai an rubuta masa a takarda domin shi ya samu hauhawa da wannan halin
wa qawluhu bi shirri fil qulubi Ehem. a faɗinsa wanda yake nuni a cikin zukata lawa uja wato lawa ku karkato uja ko ku karkato yuguni anil maktubi wato yana wadatarwa daga abin rubutawa Aha, idan aka sami izini musamman wanda yake ya zo daga halara to a wannan ya wadatar daga cewa sai an wani ma rubutawa
wa kullu man yastawi fihi al-ayna dukkan wanda ya dubi irin wannan wanda ya bude idanunsa a cikin wannan yarahu wasfa karsafa zai gaishe ya tsarkaka asufofinsa wa aina da ainihinsa
wa lam yudalibu bidarajin baya nemansa da wata takarda an yaji gabar da awihi awi wanda in ba shi duk abin da yake da'awa sai ya zama tafaku wa al-haqqa ya kau da kai daga gare ta wanda yake in ka je wajensa ai shi wanda yake shehi ake faɗa cewa shehi na haƙiƙa da ka gan shi ma za ka san cewa shehi ne Eh, za ka san cewa shehi ne ba wasu ya ɗauko ba takardu ya nuna ma ko ina da ijaza kaza ko ina da ijaza kaza ba Na'am.
ba sai ya taima da awoyi ba ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza Uhum, a wanda gaba ɗaya ma da awoyin nasa sun kau da kai ya zama ba wannan yake ba
wa man bi ru'ya fi tariqi yajlisu wanda ya zauna a hanyar sadarwa ga Allah don wani mafarki ko shi ne yai ko wani ne yayi masa na'am tabi'u taswira ka tabi'un taswi da nafsi yana bin waswasi ne na zuciya mukhlisu wanda bai da komai bai da komai
aw bil isharati min al-ustaz ko ko dan zaran malami yayi masa nuni biduni taswira ba tare da ya fito baro baro ya faɗa masa ba فذاك الحال to me wannan shi ma siriri yake
وإن أتيت تبتغي الإفادة idan ka zo kana neman karuwa
كيف جلوسه على السجادة wato ya irin zamansa ya zaman wanda yake mai shiryarwa akan shimfiɗa shiryarwa kana so ka ƙari da sanin yaya zaman shi mai shiryarwa akan shimfiɗa shiryarwa
قال أن نزل إلادتي to bara in faɗa ma ka koma ka duba waƙe na mai suna ƙilada
وفي رياضها الصلاة ya wato alƙilada fi ma'arifati kaifiyati ijlasil muridi ala sajjada wa fi riyari hasara kai yawo a cikin dausoyinta sun makon biya hawa fi sannan ka zama mai cikawa da ita ka zama mai cikawa da ita wannan ne in ka duba wannan waƙen za ka san sufofin da ake bukata daga duk wani shehi wanda yake mai shiryarwa
لا تدعي kakka yadda ka ce za ka ringa wa mutane cika baki kana homa عند الامتحان تقرأ أو تقاوم الإزعاج ai sai lokacin da aka gwada ka sannan ne ka cancanci a girmama ka ko a wulakanta ka don kaskan da kai Eh, inda aka kawo ma wanda yake a fake bai san Allah ba amma ka sanya za ka yi ka sada shi ga Allah to ai ka nuna damun ka san hanya wanda bai san hanya ba zai kai ka ai ba zai kai ka ba ana cewa wannan ya iya jirgi wannan bai iya ba ya iya tuka jirgi bai iya ba zo ka shiga gashi ya tada kai ya sauka a madina ko ya tada kai ya sauka a jidda ko ya tada kai ya sauka kaga ka sauka lafiya to da Allah wata magana ta rage akan ya iya ko bai iya ya kai ka lafiya ba wani abu wani abu ya rage amma kawai mutum ya buɗe ma takarda an ba mu shaida mun iya tukin jirgi to ga jirgin zo ka shiga mu gani ina za ka kai mu ko sannan ne za a nuna in gaskiya ne ko Na'am.
Ehe, shi yasa abu ne wanda yake na a gani
وإن ترد idan kana neman a shayar da kai abin sha na daga halara tsotsarka kuma alkhalqi bi duni nafsi ka zamo tare da halitta ba tare da duban kanka ba kakka dubi kanka walil bisaqil hayy ka fake ga mai shayarwa ga wanda suke wajen hayya rahi a a unguwar masu rabon abin sha
wa kasahu hujjatan bi farhatan birrahi ka karbi tafi a gidauniyarsa don nuna farin ciki da tafin wato ka karbe ta birrahi da tafin ka farhatan don nuna farin ciki
fa inna man lam tusqihi abdalu domin dukkan wanda sadaukai ba su shayar da shi ba min rahi daga wannan abin shan wannan abdalu jam'in baɗalu sadauki wanda sadaukai ba su shayar da shi ba mina da daga abin shan zalikal baɗalu wannan shine mai tafiyar banza tafiya ta banza yake a hanya ba kan hanyar yake ba
wa man bi nafsihi sarara wanda yake tafiya da kansa ba jagora ake masa ba to tsintacce ne
wa fi'luhu wa qawluhu tafriqu Fa- aikinsa da duk abin da zai faɗa fagauniya yake
wa kullu man lam man laysa lahu shay'un dukkan wanda bai da jagora duk wanda bai da shehi fa la shay'a to wannan shaidaninsa haza ya yanke shi min jahalin saboda jahilcinsa wa inna fi at-talqini wal mubaya'a sirran akwai asiri babba a cikin talqini da yin caffa ga shehunne karɓa daga wajen shehunne da yin caffa gare su akwai wani asiri babba tusabbihu nafsin da'ifa da ɗau- nafsun rai ɗa'i'a wadda take mai bi tusarrufihi za ake fadanta mata rai a cikinsa
ta yi harikin muridu silsila duk sanda muridi ya motsa wannan sarsalar tasa ta ji ilayi mai rijali sai saduwa ta zo masa daga mazajen salsala نعم kamar mai dole wasu latin yohari ko amma wanda yake motsawa ba tare da ya samu saduwa ba ma na da shai'a ba abin da zai samu ba alaihi daraku wa a kansa ne zai faɗo shi ne zai faɗo a kan kansa
a fiye ma kanar kibaɗin ƙarbi in shi yasa kamar waya ce yanzu wayar lantarki dan an sa ta a gida an kyautata sa ta an sa manyan ƙwayaye na gani na faɗa duk irin abin da ake sawa an amsa amma kuma wayar ba ta sadu da can ba na alami za a gani ai ba abin da za a gani ehem ba abin da za a gani ba za ta haskaka kwai ɗaya ba ba za ta tada beye ba ba za ta tada air ba ba za ta ac ba ba za ta tada komai ba ehem wa fihi ma kana tibadul qalbi Zukulluwar zuciya na cikin talƙinin nan da mu baya bi akhari da wani wa sirku anhu yunbi gaskiya tana ba da labari daga haka wa bi tihali kulli wahidin huna isani dangane da cewa kowanne a ciki ya ɗayanta da na sama da shi to sai ya iya kiransa cewa ya zam- na zamo shi ne ni ne shi na zamo ni ne shi idan ka karɓa daga wajen shehi ya zamo ka kullu da shi ka bi gare shi har ka kai matsayin ya yarda da kai ya yardar ma sai ka iya da'awar kai ne ɗin shi ko shi ma ya ce ai kai ɗin ne shi duk abin da kai ya yi ya yarda to haka shi ma da na sama da shi haka shi ma da na sama da shi haka shi ma da na sama da shi har dai abin ya kai yanda ake bukata نعم yayin da sai dai umar ruwani yake faɗa ne fa'ahizun an sanadin muttasili ka ahizin an shaihinan mubajjali
laysa ma buddin min al ba mu da makawa mu koma ga wasiɗoɗi tsanantuwa laulahu mu kunna min al don ba don su ba da sai mu zama shimfiɗar da taka ta za
kulqal huda la ta sulukan na fiha kaka ce za ka ba hanyar shari'a bila dalilin alhali ba mai ma jagora qaddara khati da ya san abin da yake boyayye a cikinta la taslukan na ɗariƙan lasta ta'alamuha bila dalilin fatahawi fi mahawiha
wa rubbama taqa'u fil mahali da yawa kakan fada a cikin mahalaka in lam tasir idan baka tafiya ba da tafiyar jagora wanda yake mai haduwa
wa in tasir bi ghairi ma dalili idan ka tafi alhali baka da mai ma jagora faqata fi tashbih to akwai inda zaka fada a cikin tashbihi kamanta Allah da halitta ko ko kore sufin Allah
لم تتخذ نهجا هنا وكيلا kakka mai da hanyar Allah ta zamo gurin hutawa gare ka hanyar Allah waje ne na a tsaya a yi aiki in ka mai da hanyar Allah mahuta a ta da'awar Allah don a huta a duniya domin mutane sai ta zuwa wajenka a magana ka san ka faɗa Allah amma ina halara Allah ba sanin da kai ba
innahu qad amma jibra'ila domin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doshi ya nufi mala'ika jibrilu ya nufi mala'ika jibril lokacin da aka yi fara masa wahayi aka bayyana masa lamura sai da ya sami jagora mala'ika jibril har ya zama mala'ika jibril ne ma a sallah ta farko ma bayan faranta salloli shi yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam limanci ya sa wannan munadin ta yi zama shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi aha kakkarki tafarkin abun buri shine manzo sallallahu alaihi wasallama ko kakkarki tafarkin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mahuta ka dubi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi
azal ta'ima amma ya zalharira haka nan wanda Allah ya zantar shine annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya doshi halo cewa ya halattabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda na'am ta riko da matsayinsa huwa azzu manzila shi shi annabi Musa ya fi ɗaukakar matsayi da daraja fiye da Harun. In ana faɗar ɗaukaka ɗaya biyu wa za a kai. Na mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa annabi Ibrahim shi ake faɗa. Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu fa- fa Isa fa Nuhu hum ulul azmi fa alamin.
wa za a bana qadra talibil khafa Wannan ya bayyana mana a fili matsayin mai neman sanin abin da yake ɓoye.
hawa kama wannan abin da ka- ka- ah, wannan abin da yake boyen shine unguwar tsarkaka kamar alimtahu yadda kai kanka ka san haka
wa fi anwaru ul sidqi jitama'at ita fat anan ne haskake haskaken ma'abuta gaskiya ta haɗu hatta rusuluhum aha min al bala'a minal bila a har ya zamo alamominsu ta kau saboda daɗewa amma dai haskake haskakensu tana nan
wa kullama adallatil akwan duk sanda halitta ta ɓata daga zuciya za a bi nuri rabbihil jinani sai zuciya ta haskaka da hasken Ubangiji. Hasken Allah baya shiga zuciya shiga wadda ake bukata ko shiga ma gaba ɗaya matuƙar akwai duban halitta a cikin zuciya. Sai zuciya ta rabu da duban halitta sannan ne hasken Allah ke shiga gare ta.
in ta dil musallika fahayya in ka samu wanda zai dora ka akan wannan hanyar to kai maza ko kai maza Allah kai gaggawa ala atabihi bisa dandamalinsa wa bayya kai gaggawa zuwa
wannan sada ka kyale maganar zuciya a karki ahli izza ya kamar yanda ma'abuta wato yanda za ka bar ma'abuta yaudara a mut- wanda ka saba da su da a rayuwarka wa tadkhulan min tahti hukmi jarra ka shiga ƙarƙashin hukuncin wanda yake jagora jagora, ah, wato wanda yake zai kama ka eh yanda yake so da kai kamar yanda mage in ta kama bera yanda take so da shi take to ka shiga ƙarƙashin hukuncin she- wanda yake shehi yanda maulama shehu da yake faɗa malliku nafsaka fala tudabbir to wa kun kabayatin da'iman fatahu to fa innahu khairun min at-takallusi wannan ya fi ma daga a ce ka fita daga hannunsa wa qalba sulfi ka kiyaye zuciyarka a cikin so an talafuti daga waiwaye
wa kullu man rabbaka zalal hasabi mun tasira ka zamo mai dangantaka ga wanda ya rene ka ya baka guzurin nan na ɗaukaka wa fadlu ka kiyaye haƙoƙin dangantaka ka ka zamo ga inda kake sha amma kuma kana da awaron wajen wala'anuhu la'antar manzo sallallahu alaihi wasallam liman ila alghairin tasakko la'antar Allah ga duk wanda ya danganta kansa ga wani don abi ba ubansa ba ya zo a hadisi wa yadhal mal'unun manin tasaba ila gaida abihi fa zan la'adab ka kiyaye azaba wa arifu al walidin nasuhi ka san haƙoƙin mahaifi wanda yake mai yawan nasiha man qala baka limu bil kutu wanda ya baka buɗi mai girma daga gare shi na'am ka tsaya ka gode masa man lam yushkil lin nas mallam ya kuran linnasi wanda ya kasa gode wa mutane bai gode wa Allah ba man la yashkurin nasa la yashkurin laha ya mance da alkawari ne wanda duk ya haka ya mance da alkawari ne نعم turbata shi fasalin fil hirkati
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره